العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna biyar ga wata na zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya dace wa sha uku watan biyar miladiya ta 2024 za mu darasi na hudu a cikin littafin na waƙidul islam mun tsaya a daidai a naƙidul salis abinda yake warware addinin mutum abinda yake warware musuluncin mutum abu na uku shine abinda malam ya ambata da cewa rishin kafirta wanda addini ya kafirtar da shi ko kuma ka nuna cewa ai abin nan da yake kai a bar kowa ya nashi aka je can za a tantance waye yake kan daidai waye yake kan ba daidai ba bayan ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da alkur'ani mai girma ya aiko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanin ayyukan kafirci kaf to lallai dukkan aiki kaza wanda addini ya ware a matsayin cewa kafirci da duk wanda aka tashi za a lissafa shi a matsayin waɗannan mutane Allah kare mu za mu tashi annaqidu arrabi'u abinda yake warware musulmcin mutum abu na hudu malice qala shaykhul islami muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala yace arrabi'u man i'taqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wa sallam akmala min hadihi annaqidu arrabi' shine duk mutumin da ya kudurce a cikin zuciyar shi cewa anna ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wata shiryarwa daban ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba idan ka yarda cewa akmalu min hadihi ta hi cikantuwa ta hi kamala ta hi shiryarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk mutumin da ya kudurci haka au anna hukma ghaira ko kuma hukumcin wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ahsan min hukumihi kace yahi kyawu sama da hukuncin annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama wannan duka iya daga cikin abin da zai warware musuluncin mutum ƙadarta cewa ƙudurtawa a cikin zuciya cewa wata shiriya ko wata hanya da wanda wane ya zo da ita ko wane ta hi hanyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama to wannan duk wanda ya ƙudurta wannan a cikin zuciyar shi ya kafarta Allah kare mu malice kallazina yufaddiluna hukma tawaghit ala hukmihi kamar waɗanda suke fifita suke gwammacewa cewa ina ma a ce hukumcin dagutu ko kuma hukumcin dagutu shi yahi sama da hukumcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malice duk wanda ya kudurce waɗannan abubuwa fa huwa kafirun wannan mutumin ya kafirta kenan kaga anan bayanin da malam yake cewa man i'taqada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyi idan ka yarda cewa tafarkin wani ko shari'ar wani tahi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tahi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to lalle wannan mutumin ya bar hanya wadda take ta addini saboda karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu wata karantarwar da take kamantacce da ita. Barantana har ka ce, ai ga wani abu kaza ya hi na manzan Allah babu wannan, kowa ya zo da shi, ka'inun man kan. Au anna hukma ghairahu ahsan min hukumihi, ko kuma ka ƙudurta cewa wai hukumcin wani ya yi kyawu sama da hukuncin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama game da abin da mazalla ya yi bayanin shi na abin da ya shahi alƙalanci a tsakanin jama'a ne na abin da ya shahi tsarin zamantakewan yau da gobe ne na abin da ya shahi hukuncin kaza da hukuncin kaza to dole ka yi racewa na manzan Allah ya hina kowa sallallahu Alaihi wasallam saboda ni saboda mazala sallallahu alaihi wasallam hukuncin da zai bada gaba ɗayan shi hukunci ne nawa na Allah Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba ho wani abin da mazala yake furucin shi akan san zuciya duk abin da kaji ya furta ya ambata Allah ce in huwa illa wahyun yuha sani cewa tabbas wahayi ne wanda aka yi a gare shi sallallahu alaihi wasallam da haka to hukumci mazala shine hukumci gaba da na kowa duk wanda ya yarda cewa akwai wani hukumci wajen na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hina manzo Allah wannan mutumin ya kafirta Allah kita inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah Allah ke cewa lalle mu ne muka sabkar da littahi a gare ka saboda ka yi hukumci tsakanin mutane game da abin da Allah ya nuna maka na shari'a wala ta kullil kha'inina khasima kar ka zamanto game da abin da ya shahi masu ha'inci kar ka zamanto mai jayi a gare su ko kuma mai naya musu haƙƙi su kuna makamancin wannan sannan Allah ya ƙara cewa an ihkum bainahum bima anzalallah ka yi hukumci a tsakanin mutane game da abin da Allah ya safkar a gare ka kenan duk abin da manzala zai bada na hukunci to wannan hukunci ne daga Allah subhanahu wataala Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika ba sai na rantsi da ubangijinka ba yani ubangiji kenan yana rantsuwa da kanshi da kanshi la yu'minuna mutane wa imaninsu ba yanda za a iya samu gindin zama hatta yi haƙƙi muka har sai sun alƙalantar da kai annabi muhammad sallallahu alaihi sallama fi ma shajara bainahu a cikin dukkan wani rigima da ya taso tsakaninsu duk inda aka samu kace na ce sai a ce to kai bari naka kai ma bari naka kai ma bari naka mu ɗunguma mu koma mu ji fadar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam mai mazalla ya ambata Allah ce sun malaya jidu fi an fusi harajan sannan bayan an alƙalantar da manzala sallallahu alaihi sallama sannan ba abinda manzala ba da a matsayin hukumci kai mutum mai imani ba za ka samu ba a cikin zuciyarka harajan wani kumci ko wani damuwa mimma qadaita wa yusallimu taslima game da abinda manzala ya hukumta za ka miƙa wuya miƙawa wannan shine imani Allah ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ce baya halatta baya cancanta ga dukkan wani mai imani namiji ko mace idan Allah da manzon shi suka zartar da wani al'amari ya zama to a ta kana zabi babu wannan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ce ku sani wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzo wannan mutum haƙiƙa ya ɓace ɓata wadda take mabayyaniya ƙarara kaga kenan hukum maganar malam da cewa duk wanda ya ciyar da cewa wani hukumci wanda ba na manzan Allah ba ya yi kyawu akan na manzan Allah to kaga tabbas ka kare ta Allah da manzan shi ka bar musulunci naka ai hattara ai hankali Allah kare mu malam ce ya bayyana ƙarara kallazina yufaddiluna hukma tawaghit kamar waɗanda suke fifita hukumcin ɗagutu ala hukumihi akan hukumcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da manzon Allah hukumta sannan kuma sai su tahi zuwa ga dokoki irin na ƙasa dokoki irin na ɗan adam su bar dokokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai fifita dokoki na demokradiyya ko dokoki na kaza akan hukumcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu ji karkason mutane a wannan bangaren idan ka ce at-taghut ko at-tawaghit at-tawaghit jam'i ne na at-taghut idan ka ce at-taghut shine duk abinda aka wuce iyaka abinda bawa ya wuce iyakan abin akan shi ko ya zama abin bauta ne ko ya zamanto abun bi ne ko ya zamanto abun yi wa da'a ne abinda addini ya karantar shine misali an ce abinda yake mahaifa a gare ka wajibi ne kai biyayya a gare su wannan haka yake amma a cikin wannan biyayyar ba za ka ɗauko haƙƙin Allah ba ka ba su kenan saboda kakkai tajawuzul hadd kakka wuce iyaka an ce tauqirul alim girmama mutumin da yake malami ne to ko ba ce ba ka ɗauki wasu abubuwan da ake yi wa Allah ko wani abin da yake haƙƙin manzon Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam ga ce ai ulama'u ne su ma magada annaba da ka sha bari abu sha'a bi za ku kenan a duk abin da addini ya ɗora ka karka wuce iyaka iya daga cikin hanya ta harko ta ɓacewa wuce iyaka zurfafawa abinda ba a sa kuma sai ku ce kai yanzu abu kaman abu kaza ai bari kawai shi kenan bari ku yi zarra ku wuce shari'an ma to kuka wuce shari'a kuma kun zama wani abu daban a manzannin da Allah ya turo Allah ya yi umarni akan an wasu da'a dole ne ba za yi ne ba amma kuma za ka ɗauko haƙƙin Allah ba ka bai wa manzan da Allah ya turo haƙƙin Allah iya na a matsayin haƙƙin Allah sannan kuma haƙƙin bawa yana na a matsayin haƙƙi na bawa manzana salasala ya ɗauki wanda daga cikin sabai ke ce a tadari ma haƙƙun lahi alal ibad wa ma haƙƙul ibadi alallah ka san me haƙƙin Allah akan bayi ka san me haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala ashe akwai haƙƙi wanda yake ya ke banta da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ake ma da haka dagutu shine duk wani abin da aka wuce iyaka akan shi iyaka shari'a kenan da haka fatagutu kulli qaumin kulla qaumin man yatahakamuna ilaihi ghayra Allah dagutun kowace al'umma wanda za ku rika dunguma kuna kaiwa hukunci zuwa gare shi ba hukuncin Allah da manzon shi ba ko bauta wani Allah ko bin wani Allah subhanahu wataala tare da bashi haƙƙi na Allah subhanahu wataala wanda duka ana kiransu da suna dagutu to anan malam maganar da ya cewa hukuncin alƙalantar da wani akan wata matsala kuma ga matsalar manzan Allah sallallahu Alaihi a barta a ɗoka a kama na wani duk wanda ya haka ya kafirta Allah cewa mallam ya hukun bima anzal Allah fa'ulaika hum maza fa'ulaika humul kafirun fa'ulaika humul fasiqun fa'ulaika humuz zalimun to anan abin da zamu ɗoka shine miye hukuncin wanda yayi hukunci ba da abin da Allah ya sabkar ba abu na farko mutane kashi ne daban-daban ba za ka musu kudin goro ba da ka za ka ayan matami ta karkasa daban-daban an kira su zalimai an kira su fasikai an kira su kuma kahurai man hakama bi ghairi ma anzalallahu li hawan aw sum'a aw li mansibin wanda ya hukunci da abinda ba da abinda Allah sabkar ba kai hukunci da wata doka ta wani ba dokar Allah ba saboda son zuciya kawai ko saboda wani matsayi da aka baka kaɗare wa huwa ya taƙidu anna hukmallahi afdal min ghairihi a daidai lokacin da a cikin zuciyarka ka yarda ka samu sakankan cewa na yankan shakku akan ta hukuncin Allah shine abin da ya kamata a cikin zuciyarka amma a zahiri haka kuma ana ana aiki da mi da wasu dokoki wanda Adam ya rubuta to mutumin da ya kasance haka fa huwa murtakibu kabiratin min al-kaba'ir ka hau wata kabira daga cikin kaba'ir ne ba ka huri bane kai saboda a zuciyarka ka yarda hukuncin Allah shine ne shine hukunci ka yarda dokar Allah ita ce ta cancanta da bayin Allah illa Allahumma kana yin abin da kake kai na hukunci da wani abin da ba Allah sabkar ba ga saboda son zuciya ko kuma saboda wani enteren ka na rayuwa amma a cikin zuciyarka kana da gamsuwa cewa na Allah shine daidai kana na a matsayinka na musulmi mai sabo wannan abin da kake aikin sabo ne kaso na farko kenan kaso na biyu man hakama bi ghairi ma anzala Allah mu'taqidan annahu afdal min hukmi Allah fa huwa kafir mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya sabkar ba amma a cikin zuciyar shi yana gama cewa ai shine ma abin da ya kamata ai yana ga yaushe za a komo shari'ar can al'ummar ta wuce shekara 1400 da wasu abubuwa a ce a zo a yi ta a yau duniya da aka waye aka ci gaba aka yi kaza aka yi kaza to duk mutumin da yake da irin wannan kudurin wannan mutumin kafiri ne babu shakka akan haka wanda ya hukumci ba da abin da Allah ya sabkar ba kuma ya samu gamsuwa a cikin zuciyar shi cewa wannan abin shine daidai ba na Allah ba wannan mutum kafiri ne da haka sai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sai ta sabka akan akan shi Allah kare mu wanda wannan matsala kuma akwai ta da yawa a cikin musulmin yau illa Allahu ma wasu akan jahilci ne wani yana ga ayar shi za a zo a yi shari'ar musulunci ko kuma shari'ar Allah yana kamar kayan tashi hankali ne babu abin da yake daidai da bayin Allah sama da shari'ar da Allah ya sabka a gare su ita ce salihatul li kulli zamanin wa makan daidai ce a kowane zamani sannan kuma a kowane waje sannan kuma akan kowace al'umma sannan abin da yake wajibi dan adam ya rika tunawa kar ya mance shi halittan Allah ne Allah ya halicce ka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ka huto duniya ka dan san abin da ka sani Allah ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wani dan asko ne ne aka dan askona muku na ilimin ba komai muka sani ba kursun guman jahile ne ba abin da muka sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani mu abin da muka sani da haka ubangijin da ya halicce mu ya yi mu sanin cewa musu wane ne sai ce bayina ga tsarin da za ku rayu a kan shi ku zauna lahiya ku mutunta juna wani ba zai zalunci wani ba wani ba zai yi kaza ba za a rayu cikin izza da mutunci da ɗaukaka sai bawa yake ga a'a ai gwande ya aiki da wasu dokokin da la'allama wani arni ne ya rubuta su Allah kiyaye da haka dai ko an tilasta maka kayi aiki da waɗannan dokoki to amma gamsuwa da su a cikin zuciyarka shine matsala a gare ka dole ka yarda na Allah shine daidai amma kuma yin shi aikata shi tare da son zuciya ne ko kuma ba yanda za ka yi wannan hukunce shi daban ba za ka zama kahuri ba kana a matsayin ka na musulmi amma ka ce ka samu gamsuwa saboda ku ku yan bariki ne ko ku kun waye ko ku karanta duniya ko karanta kaza da haka ma ai shi ne ma abin da ya kamata a ce hukuncin da ba na Allah ba subhanallah wannan kafirci ya zo abu na uku man hakama bi ghairi ma anzala Allah natijata khata'in fi ijtihadin mutumin da ya hukunci da abin da ba Allah ya sabkar da shi ba a sakamakon mai kuskure na ijtihadi yana tsammahanin gwargwadon abin da ya dogara da shi cewa wannan shine shari'ar Allah alhali ba haka nan bane ba sannan wanda mutumin da ya ijtihadi wa huwa ahlul lil ijtihadi ya cancanta yayi wannan ijtihadin nan duk da kuskure shi lada za a bashi kuma ana dalili aka haka hadisi Abdullah ibn Amr ibn As Allah kare da gare su yake cewa ya ji da kunnan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran idan alkali yayi hukunci ya zamanto ya ijtihadi sai ya samu daidai da shari'ar Allah to iya da lada kala biyu wa iza hakama idan kuma yayi hukunci ya ijtihadi sai ya kuskure a lokacin ma za a bashi lada daya saboda me saboda wannan ijtihadin da yi kuma ba da gangame ba amma irin yan mursisi cewa mu duniya an waye an yi wane ne kuka ce ai ku shari'ar wani Allah ita ce daidai to wannan kafirci ne Allah kare mu da haka mutun yayi hankali duk dokar da ba ta Allah ba ka zauna a matsayin cewa kai mukura tilasta ka ne a kai ko kuma a kana yin shi ne a kan son zuciya amma shari'ar Allah ita ce shari'a shari'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ya bayyana wa al'umma ita ce shari'ar Allah kuma dole kai imani da haka kuma ka riƙa zaman jiran dakon cewa Allah kawo irin wannan lokacin da za a yi hukumci da abin da Allah ya sabkar. tsarin dimokuraɗiyya waye shi ɗan adam ko? ɗan adam ya mulki kanshi da kanshi ku taru ku ga waye ya kamata ya zama shugaba a cikin bi haddin nazar ba tare da duba cewa ba waye ke da cancanta a kawai waye yake da ƙura'a da yawa kuma a cikin haka yin mahasu da kansu suka rubuta cewa mafi yawancin zaben da ake a cikin kasashen afirka akwai tazwir arin gizo na ƙura'a da juya akalan ƙura'a wane ya ci a ba wane wannan ya zama abu ya zama sunna ma'arufa a cikin zaben kasashen afirka su suka faɗi yana na rubuce a cikin littafin da ake karantar da yara a cikin lakwal daban-daban kowa yarda a cikin matsalolin kasashen da aka ba su yancin kansu a cikin matsalolin akwai wannan akwai tazwir na imti- na intihabat to wannan tsarin duka tsarin waye tsarin wani ne dokoki ne ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da suwa da suwa manya-manyan a kabiran mujirmi ha na duniya suka hakkama wa mutane cewa dole-dole idan za a yi tahiya ga tsarin da za a ta yi a kan shi su suka halice mu ƙasar da muke sama su suka halice ta oxygen ɗin da muke shaƙa ruwan da muke sha arzikin da muke tsururta nasu ne na Allah ne ubangijin da yake da kowa yake da komi sai ce bayina ga shari'a da za ku rayu a kanta sai da adam ya zo ce a shi da bai da komi innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum shi ma bawa ne bal hasali ma kai kahi shi saboda kai musulmi ne shi kahuri ne bambanci mai girma tsakanin kai da shi ba ɗaya kuke ba amma sai ai doka kaza doka kaza doka kaza daga ai ta karanto artikuloli masu masu yawa masu suke cike da ruɗu da hayaniya a zo a kan wata gaba a ka samu matsaya guda da adam yayi su kuma ya dora dan cewa duniya dole sai an ta akan wani tsari wanda yace ai na Allah sai a ce a yana so ya tada zaune tsaye saboda Allah wake so ya tada zaune tsaye shi wanda ya dan duniya kuma yake so dole sai haka ba mutane sun sai akan wannan tsari ka duba kasashen duniya nawa wanda aka rushe su aka ruguza su aka zubda duk wani tsari da yake cikin su a dalilin ne wai a dalilin babu tsarin demokradiyya a cikin su yanzu an doko tsarin an sa musu wai su shiga cikin tsari na hurriya suna da yanci suna da kaza ƙasa nawa aka rushe akan haka ga nan kusa kusa libya ƙasa ce yanzu a yau da ake ciki a kaɗan akwai shugaban ƙasa guda biyu a cikinta akwai shugaban ƙasa guda biyu a cikinta amma a dawa ƙarƙashin jagoranci guda ake tawa aka haifar da rudani wasu yanki 'yan daba wasu yanki 'yan waye wasu 'yan yanki kaza yanzu da shi tsarin da ita duniya take so a sai akai su amurka suka zaburo su faransa su wace ce aka zo aka yi kace-kace da ƙasar aka kashe shugaban aka ɗora duk abin da za a ɗora kuma yanzu an tahi an bar su da hayaniya kuma arzikinsu ake tsoron ta tsarin demokradiyya kenan ga tarkace da yake cikin shi ta ga sandika ba ƙarar matsala ba ce ba an tabbata haka ne saboda shi wanda yake ɗan sandika yana ji shi yana ma kan ƙasa gabaki ɗaya yana kan shugaban ba da haka duk wani kwamiti da aka yi mu fahimci abin da ke cikin waɗannan tsarin ba kamar tsari ne wanda yake cike da tarnaƙi yanzu kuka gungu kaza a ce kuku ne masu kula da wannan anguwa za a ce to su ƴan sandika ƴan ƴan wuri kaza haka kawai ana aiki a ƙasa ko gwamnati yana aiki ha manya za a yi aiki kaza ba abin da kuka sani a cikin tahiyar nan sai ku to ku ta ƙara cewa ai haƙƙin wane ne an toye shi haƙƙin wace ce an toye ta sai ku aifar da ni rudani su kuma ƙasashen waje dama abin da suke so kenan a yi haɗaka ta 'yan jarida ko? za zuwa ce sandika ta 'yan jarida kullum a yi ta ihu a kan kullum mutanen da kawai surutu ne wasu kuma mafi yawancin labarun ba a kan ƙa'ida ba suke tahiya su da kansu sun juya su ake wannan wani abu ne wanda ke sananne akwai wani ɗan jarida da malam muhammad awwal albani na zari allah ya mashar hama yake ba da labarin shi cewa an ba shi wasu wasu wasu wasu labarai ya karanta yana cikin wanda aka ɗauka kai kasashen wannan ya kira shi da suna kasar shisma birtaniya da aka ɗauko aka ba shi ya karanta ce a shi bai karanta wannan ba aka ce to sai dai kamar aikin da ya ce ana bari ya komo zari ya zauna labarai ne za a rika baku wanda mafi yawancinsu ba haka nan bane ba kuma su ne a ƙasashe daban-daban sai kare an toye haƙƙin faɗin albarkacin baki me haƙƙin albarkacin baki wasa ka kawai rudani a aifar da disorder a cikin ƙasa har a rika kamar wani fitina kamar tashi hankali ke ko kaza ko kaza yanzu ka duba yan jaridan da suka wanda press wannan da prime minister ya shekaran jiya wannan jarida yana zabure zabure cewa wai ya yi tambaya ba ba shi amsa ba kai ba tsarin shugabanci addini ba haka nan bane ba ba haka nan bane shugaba shugaba ne kawai don ka ɗauki wani kwari na cewa kai ɗan jarida ne bakka da ɗancin da za ka zo ka sa shugaba gaba ka yi abin da kai kake so kaiwa kuma dole am tambaye da za ka sai baka amsa kuma ana sharhin abubuwa da yawa ta hanyar maganganun umala an yaki kamar aiki ne suke ma wasu a zuwa kara maka mikro an baka san me kake ba shi kenan sai kai ta zuba daga wannan zuban da kake daga nan za a fasar ta sai kira kasar ka gaba daya kuma ya shiga haka ne tak ana daukar mataki akan haka nan ne kawai shi yasa wani dan jarida wani wane ne da sauransu tsare-tsaren da sandika kaza sandika kaza da waye karkashin tsarin demokradiyya a yau an kai matakin da waɗannan mutanen sun kyamatar wa mutane har a cikin zukatansu mutane ne musulmi amma an kyamatar muku da shari'ar Allah jima kuke kamar wani tashin hankali ne ko fitina ce saboda da aka yi aka caccaki abin kuma ta kafafen waɗannan sadarwar da 'yan jaridan da 'yan wani da 'yan wani ne a yi ta abubuwa a yi ta kawo su wanda suke nuna cewa mutane su kyamaci abin da yake na Allah ne yaƙi ne ake na ƙwaƙwalwa kuma an yaƙi ƙwaƙwalon mu tas an birkita mu daga abin da yake na daidai an ɗora mu kan hayaniya sai ga mutum kawai gashin ɗan ruɗu ne ba abin da ya sani yana tsammanin ya waye yana tsammanin shi kaza ne alhali banza ne shi ba abin da ya sani shi ne abin tausayi da haka mutum ya yarda dole ne kuma a gare shi ɗan musulmi ne cewa shari'ar Allah ita ce shari'a an tilasta ma kana kan sayi akan wani tsari wannan Allah ba zai kama ka da laihin abin da ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma addini ba ka daman ka tada tarzuma ba a iya lokacin da abubuwa ya zamanto ba abin da za ku iya akai abin da za ku iya manzala salasala ya zama a garin makka shekaru amma ga ka'aba a cike da da gumaka kewayenta su hubal sulatan da kake ji ana hodi duk kuma gumaka ne ga sana a gindin ka'aba abu su ce ba bari su yi undun bala da kai ba wanda ya saka abinda za ka iya kai abinda ba za ka iya ba Allah ya san ba za ka iya ba malaci annaqidul khamisu abu na biyar wa daga cikin abubuwan da suna iya warware wasu ke warware musuluncin mutum man abgaza shay'an mutumin da ya kyamaci wani abu mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallama daga cikin abinda manzalla ya zo da shi walau amila bihi ko da ya aikata kaji shari'a kaza kawai a cikin zuciyarka bata maka ba subhanallahi kana kyamanta to wannan kufrun kafirci ne kafirci ne dole ne ka bude zuciyarka ta zama to tanshare akan duk abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dole zuciyarka ta amshe shi amma idan ka nuna kyamarka akan abin har kana gama kaman wani takurawa ne to wannan iya ɗaya daga cikin abin da zai iya fitar da kai daga cikin musulunci Allah kare mu ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa manzala sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan da yazo da su na shari'a ai ba daga gare shi bane ba daga waye daga Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sannan kuma koda mutun ya aikata zaka samu mutun la'alla yana kiyamar abu kuma ya aikata shi an samu munafikai sun yi haka ko da su yake sallah amma kuma suna son sallai ahabu sallah suna kiyamatta to haka duk mutumin da zai kiyamaci wani abin da yake a cikin addini yake shari'a ce manzala sallallahu alaihi ya zo da ita to wannan abin yana barazana ga imanin mutum dole ka ji zuciyarka ta amsa wannan abin Allah ya bamu labarin munafukai idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah suna zuwa su mun shaida kai manzon Allah ne za su faɗi da bakin su Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu lalle tabbas Allah masani ne game da ta kai manzo ne manzon shi ne amma kuma a daidai lokacin da wallahu ya shahadu innal munafiqina la kazibun Allah yana shaidawa munafikai makareta ne da suka ce innaka la rasulullah bakin su ne hadi zuciyar su ba ta yarda ba yubghidun suna kyamar haka to kaga jidda sun hadi amma wannan ba zai tsiratar da su a wajen Allah subhanahu wataala ba saboda mi saboda zuciyarsu tana kyama Allah ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna idan ka kiraye su cewa ku zo zuwa ga abinda Allah da manzo suka zo da shi sai ce a mu abinda uwayenmu da kakanni suka zo ya ishe mu ko kuma a wata aya ta da Allah ke cewa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa zaka ga munafukai suna kaucewa iya kaucewa kuma suna kokarin hana wanda za su zo su zo akan su yi imani to haka kafirci ne mutum ya nuna cewa yana kyamar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa qawluhu kufrun maganan malam da yake cewa duk wanda ya kyamaci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan abin kafirci ne Allah yake cewa zalika bi annahum karihu ma anzalallahu abin da ya faru shine su waɗanda suke kahure sun kyamaci suna fusata suna nuna ba sa so game da abin da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum Allah sai ya rubuce aikin su gaba daya ashe duk wanda zai kyamaci abin da manzon Allah zo da shi to wannan mutumin Allah zai rubuce aikin ka Allah kare mu da ayar da makaranta da zu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum daga cikin abin da zamu kalata karkashin a ƙiyayya game da abin da Allah ya safkar mutane kala biyu ne na uku su suke kan daidai kala na harko su ne alkufaru al'asliyun asalin kahurai idan ka kira su zuwa ga Allah su ce a hasbuna ma wajen na alaihi aba'ana Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun tare ta uwaye nasu wala ya alamu da sha'ani ba abin da suka sani wala ya nuna babu wani burbuɗin shirya tare da su a ce maka bi Allah ka bi manzan Allah ana maka magana manzan Allah kana cewa uwayenka da kakanninka su uwayenka da kakanninka idan ana magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa saurarawa yake ba maganan uwayenka ba maganan kakanninka ba maganan wane ne a saurarawa za kai kawai kuma kai aiki da abin da ya ambata sallallahu alaihi wasallam yana ka so na farko daga cikin suke kyamar abin da shari'ar manzan Allah su ne kahurai asali kaso na biyu su ne munafukai an haɗi da baki an aikata wasu ayyuka amma kuma zuciya mi ba ta yarda ba zuciya ba ta yarda ba wanda shi wanda rashin lahiya ce wadda har Allah yake ta inda munafiki na fi darkil asfali minan nar a can ƙasa ƙasa suke a gidan wutan ma Allah kiyaye saboda ana bayyana cewa kamar ana tare hali ba tare kaso na uku su ne wanda suke marabauta su ne masu imani imani na gaskiya mi suke yi su fa yuhibbuna suna son ma anzalallahu duk abin da Allah ya sabkar shi ne lati innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Allah ce wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne marabauta Allah samu a cikin su kenan dai daga cikin abubuwan da suke iya zamantowa kalubale ga musuluncin mutum mutum ya riƙa jin cewa yana ƙyamar abin da manzala sallallahu alaihi zo da shi wani lokaci jahilci na ka haka a ce maka manzo Allah ce ka ce kai mu abin nan haka ake yi ba a wannan jahilci ne sannan idan ka sa abin da kake hakikatan zai iya sa ka bar musulunci duk abin da manzo Allah zo da shi dole ne a gare kai imani da shi aiki kuma ka tashi tukuru gurgunin da zaka iya fattaqullaha mastata'tu an-naqidu sabi' as-sadis abu na bakwai malike cewa man istahza bi shay'in min dinillahi aw sawabihi aw iqabihi yace kafara duk mutumin da ya izgili da wani abu komin karantar shi a cikin addinin Allah ko wani aikin da aka nuna cewa ladan shi kaza ne kai izgili ko kuma wani abin da aka ce uqubar shi kaza ce kai izgili kufurun wannan abin kafirci ne duk abin da ya tabbata da cewa addini ne to baya halatta a gare ka kai ni ka izgili malice wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan magana Allah yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wai tambaye su faɗa musu cewa abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'una kuke izgili Allah ce la ta'taziru karku ka hamzaru komi kad kafartum haqiqa kun kafirta ba'da imanikum bayan kun yi imani wannan gaba tana daga cikin gabbai wanda a yau zaka samu haka yana maimaituwa a cikin ausatul muslimin gashi na aiki na tabbata da sunan cewa addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma sai mutum ya rika izgili yana ga kaman wani yama kaga na anan me me yake cewa ni stahza'a al istihza'u yakunu bil lisani aw bil ishara ko kai izgili da halshenka ka aibanta mutumin da yake kan sunna ko kuma kai ishara kai nuni jisu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina ya zo waɗannan ‘yan kutuku ba mu su ne za a ce wai su ne wai mutanen Allah a tsakanin al'umma ko ka yi ishara ko ka faɗi da halshenka bi shay'in kaga shay anan ya zo a matsayin mi nakira ita kuma nakira fi siyaqi sharɗi tufidul umum shay'in ko ma menene duk abin da ya tabbata da sunan cewa abin nan addini ne sai kai izgili akan wannan abin to wannan abin zai iya zamanto maka barazana ga musulunci kamar musulunci kallihiyati misali izgili da gemu ka ce dan akuya ko ka ce wane ne ga sun abuwa da dawa da ake ko rishin kumya a ce rishin kumya ne babanka da gemu kai da gemu ka ji wani fikihun shaidan wa so ai titta ya hutu magana ta riga ta gani lokacin tsayaye babu wasu shekaru kawai in ya huto shi gina magana ta kare idan ya huto dole ajiye shi izgili da wannan abun izgili ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzala shi karantar da wannan addinin allah ne ji yanda kake ganin shi cewa dan kaɗan ne to wallahi yana isa ka bar musulunci izgili game da abin da ya tabbata daga manzan allah addini ne kai izgili da wannan abun komin karanta shi wallahi zai huda ka daga cikin musulunci saboda ƙaryata manzo Allah ne manzo Allah ba kayan wasa bane ba manzo Allah ba kayan yi ma izgili bane ba sharar Allah ba kayan yi ma dariya bane ba amma misali mutum ne gashi nan gemun ya hutu amma kuma yana aske shi wannan tsakanin shi da ubangijin shi aske gemu laihi ne aske gemu laihi ne tsakanin shi da ubangijin shi Allah ya ga dama ya azabtar da shi akan haka ya mushi ukuba Allah ya ga dama kuma ya gafarta mashi amma da kai shi ya san cewa ya saba umarnin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce auful liha waffiru liha manzo ya ce ku cika gemu ku bar gemu ku rika ku rika rage gashin baki wannan shine karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga samu su shedanu suke ce ai al'adar larabawa ce wace maka al'adar larabawa ce ko da al'adar larabawa ce daga inda manzo Allah ya ce auful liha ku cika gemu ya zama addinin Allah ayyuka da yawa akwai in haka za ka yi za ka ce al'adar laraba ne ba suna hajji ba a lokacin jahiliya ana aikin hajji suna dawafi tsuriyanan a tsirara suke suke suke suke dawafi sai kayan da aka saba ma Allah da su bai kamata a zo dakin Allah da su ba sai su zir aka suke dawafi to aikin hajji addini ko addini wani ba addini ne saboda mazalla yi ya zo ya tabbatar da shi da haka ko da aiki ne wanda laraba suna a jahiliya sai mazalla ya zo ya tabbatar da shi to ya tashi daga matsayin wancan yanzu addinin Allah ne da haka to duk abin da ya tabbata da sunan addini idan mutum ya yi juhudin shi ka musunta wannan abin to wannan abin kafirci ne komin karanta shi hatta hadisu zubab hadisin uda da manzo Allah yake cewa in kuda ya fada cikin abin shan ɗin ku ga yanda zai ya nutsa shi in ya fada karka cire shi a ka nutsa shi ka sa dai ka ka tsoma shi ko ka sa yatsa ka tsoma shi sai so sai ka hudda shi ka yadda in ka gazuce ka tana iya sha ka sha in bakka iya samu wanda yake iya sha ka ba shi sha a wancan lokutan wasu sun kafirta dalilin wannan hadisin suka ce me hikima ya fada kuma a ce a ƙara nutsa shi suka izgili suka bar addinin Allah yanzu yau da gobin rayuwa ɗarin Allah ya kai shi wani mataki na bincike sai gano dirasa da aka yi akai ashe fifigen ɗaya na ɗauke da cuta ɗaya iya ɗauke da wanda kamar shi ne maganin wannan cutar da fifigen ɗaya ke ɗauke da shi da izinin Allah fifigen ɗaya iya ɗauke da virus wanda kuma acid ɗin da yake kashe wannan virus ɗin iya cikin fifigen ɗaya sai manzala ya ce ka nutsa shi kuma zalla ya ce dan keta mafi yawa in zai fada yana fada da mai cutar ne kenan kai kakan tsafta in ka ce bari ka ka hudda haka kai tsaye ka sha ka sha ma kanka wannan guba ya sai da aka zo aka waɗi a haka ai kimiyya an yi bincike an yi waye a to to to sai ba sai ba shikenan a lokacin an yi imani an yarda kuma an gano hikimar matsala ce kai musulmi wai da aka ce maka ayar qur'ani ta ce kaza baka samun gamsuwa da nutsuwa aka ce maka hadisi manzo Allah ya ce kaza baka samun gamsuwa da sai an ce maka a ai an yi wani bincike ma an gano kaza binciken kimiyya manzo Allah ya faɗi baka yarda ba Allah ya faɗi baka yarda ba ko kuma kana wani inda inda ko kana shakka ko kana kimiyya ko ya gane ko kai ya gane can matsala ce duk abin da ya tabbata manzo Allah ya faɗi wallahi mun imani da shi wannan ko shine imani ko baya halatta a gare ka ka musunta in ka musunta to zaka iya barin addinin Allah wannan shine haƙiƙanin son manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam ba zaman to baka rika dora hadisa a sama ma'aunin hankalinka ka ce hadisi kaza a wannan za ta yi da shi kai wannan ku aje shi a gehe ya za a yi a ce kaza subhanallah Allah kiyaye kul abillahi ka faɗa musu waishin da Allah ne da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgili to kar ku kawo hamzarin ku kun kafarta wannan aya ta sabka a sababin nuzul na wannan ayar rawa ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik yake cewa nazala nafarun min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janibina wasu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an huta zuwa wata yaki sai suka safka a wani waje daga cikin waɗanda suka huto daga madina akwai munafukai sai munafukai suke cewa wallahi innahum arghabuna butunan kun ga waɗannan sahabban wallahi sun yi kowa katon ciki wa akhshana inda liqa sun yi kowa tsoron haduwar abakan gaba wa ad'afuna quluban sun yi kowa raunin zukata kai waɗannan maganganun suka faɗi kasamtattun kalmomi akan sahabban manzon Allah so suka faɗi su munafukai sai Allah sabkar da wannan aya ɗaya daga cikin sahabbai ya ji su sai je kewa manzon Allah labarin cewa ga abin da suwa ne suke faɗi ɗaya daga cikin su yake bi manzala sallallahu alaihi wasallam har kawai tana fitar da jinin cewa ai wallahi ba mu haɗu wannan ba ba abin da muka haɗi sai alaman wahayi ya tabbata ga manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya sabkar mishi da cewa wala in sa'altum in ka tambaye su ma za su ce ai innama kunna nahudu wa nal'ab ai muna dan kukkutsawa da cikin magana muna dan wasanni ai zolaya ce ake Allah ce to haɗi musu tambaye su kuma abillahi yanzu da Allah ne da manzon na Allah da Allah in ne zama abin izgili Allah ce karku ka hanzarin komi kun kafirta bayan in ba kun yi imani da yanzu kun kafire ne ashe izgili game da abin da ya zo a cikin littafin Allah ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan abu zai iya hudda ka daga cikin musulunci fa'idodin da zamu iya kalata karkashin wannan ayar wujubu ihtirami wa ta'zimi Allah azza wa jalla wajibi ne mutun ya girmama Allah mai girma da buwaya sannan kawo tasgaro ko na ƙasa a cikin al'amarin Allah kafirci ne wajibcin girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rena manzon Allah ko kuma in aiki ko kuma rishin yarda da abin da ya zo da shi na shari'a wannan shi ma kafirci ne wajibi ne ka girmama shi wajibi ne abin da ya hudu ka aiki da shi wajibi ne abin da ya kashe da ka nisance shi sannan kuma abu na uku wajibi ne ka girmama ƙur'anin Allah rage mushi darajar shi wannan shi ma kafirci ne haka kuma wajibi ne ka girmama sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga su aka faɗi magana akan su akan sahabbai ko Allah sai yake cewa wai da Allah ne da manzon shi da ayoyin Allah kuke izgili kar ku ka hamzari kun kafirta ashe izgili ga sahabbai miye kafirci ne Allah kare mu annaqidu sabi' abu na bakwai daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum shine as-sihru ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر دبا تقبا تبقي إتشي سهري إذا كتشي سهري عبارة عما خفي ولقف سببه أعرش الله ربك إذا سكتشي سهري suna nihin duk abin da yake ɓoye zai su ɗaɗo sai ɗan adam ya ji abin a jikin shi sai ka ji kontrol ya fito daga hannunka eh ka fara wasu surutai ko kana aikata wasu ayyuka a dalilin sihirin da aka maka Allah kare mu idan ka ce sihiri a shar'ance suka ce shi ne wani ƙulle-ƙulle da za a yi da wasu karance-karance da za a yi da wasu kalmomi da za a faɗi irin na sihirin da wasu rubuce-rubuce da za a yi irin na sihiri wadda za a yi shi a kan a aika zuwa gangan jikin mutum ko zuciyar shi ko hankalin shi ko harakan da ya shahi kasuwar shi wani makamacin wannan sannan kuma sihirin nan lahu haƙiƙa haka nan ne in an yi shi yana iya yin tasiri da ikon Allah yana iya tasiri da ikon Allah daga cikin kalan sihiri akwai wanda ke kashewa za a aiko maka wasu kwankwamai ya zama to maka sababin mutuwa eh a aiko maka yasin mai dabaibayi eh ko alhamdu mai tarnaki ko mai da baya da baya na sanin dabuwa da yawa ana yi wani ana ga kaman wani addini ne daga cikin shi akwai wanda yake sa mutum rashin lahiya zama to kawai rashin lahiya same ka muzmin a gama binciken likita da za a yi kaf ba iya gane komi sau ɗada mai gane cewa ya kasa wani abu ne kuma na daban shi ne za a ce maka ana allura a ko kamar wani abin da yake shiga yana wuta ko kuma a wani abu a cikin abu amma an ga kasa detector mi abu ba iya rashin lahiya sannan kuma ana yin shi ta ɓangarori daban-daban harakan aiki harakan zamantakewan yau da gobe harakan da ya shahi kasuwa a cikin abubuwa daban-daban ana yin sihiri Allah kare mu sihirin na anwa kala ne daban-daban shi ne mala ya ce wa minhu a ciki a cikin kalan sihiri akwai asarfu idan ka ce asarfu shine kawarwa a kawar da kai a kawar da hankalinka a kawar da tunaninka at-tafriqu bainal mutahabbaini a raba tsakanin masoya guda biyu ta hanyar mai ta hanyar sihiri sai a raba fat mahaifi ne da iyan shi a miji ne da matar shi a abin da ya shahi mai gida ne da abu yaren shi ana yi da dama mutane su tunanin suna da suna abubuwa shi yasa wajibi ne a gare ka kada karanta azkar saboda ka daka kanka da kanka duk wani hayaniya da zai zo kana da mi kana da jihazul mana ai kana antivirus in ya zo bayan da za a iya shige ka yana zawwa zai samu kariya ya ka samu kariya daga mai bada kariya da shine Allah subhanahu wataala amma saboda kasala da raunin raunin mi raunin tunani kaga mutum ya kasa karanta azkarus sabah ya kasa karanta azkarul azkarul masa ya kasa karanta azkarun nau haka kawai yake saka yau daga duk hayanin da aka turo kawai yazo kai tsaye zai shige shi Allah kiyaye duka ɗan mutuntuka ne karanta ayatul kursiyu ka karanta qul huwallahu ka karanta qul a'udhu birabbil falaq birabbin nas zaka samu cikakkar kariya daga Allah subhanahu wataala Allah zai kare ka idan Allah ya kare ka ba wanda ya sai tutar da kai duk wanda ya baka kariya in ba Allah ba aikin manzani hallau eh to wannan sihir na at-tafriq araba shi da as-sarf a raba tsakanin mutane guda biyu da suna tare da juna ana yin ta hanyar ta hanyar sihiri sannan mala ya ce wa minhu daga cikin shi kuma akwai wal aqafu sihirin hadawa sihirin mi hadawa ai al jam'u bainal mukhtalifain abubuwa ne daban-daban guda biyu sai a zo hada su ko namiji ne da mace sai a zo a yi al aqaf sai a hada su shi ne attiwala shi mi da ake ce harshen samari ko a ce an yi shi an hada su a je a ga mai sihiri mai tsubbu mai mawane ne ya hada su wannan hada ne zai sihiri ne kuma sihirin da za mu zo mu ji kafirci ne kowaye shi kowaye shi kafirci ne amma saboda shi dan wasa da yake da hankalin mutane sai zama to malamin da zai karantar da kai addini shi zai maka wannan hayaniya ina maganin malamta musu ya bar musulunci babu nassi ne na addini ƙur'ani ne da hadisi za mu zo mu shi bizinillah don haka wannan sihirin faman fa'alahu duk wanda ya yi shi aw radiya bihi ko kuma ya yarda da shi kafara wannan mutum ya kafarta ba a ce ba wani ko wani ba aiki ne gashi nan riga ce mara wuya yawwa duk wanda ya sa ya ji ta zauna to shi ne ba wani zai maka alƙalanci ba kai za ka ma kanka da kanka sihirce-sihircen da ake a tsakanin al'umma na rashin tausayi da zalimci da ha'intar al'umma da sabke al'umma daga manuwansu haka kawai mutum yana kasuwa sai a zo a mai sihiri wani ya raka raba dukiyar wani ya kasa kontrolin me yake shiga me yake huta mashur an mashi sihiri ko kuma aikin gwamnati yake an mai sihiri yau ya bar aikin nan an kada an raya ya ta aikin ne kawai ya gagara duk ma wanda yake so ai fitina da shi tsakanin shi da shi sai mushi magana wannan aikin ko a yau akwai irin waɗannan abubuwa a cikin al'umma a yau suna faruwa so suke yin su a cikin al'umma so suke irin ayyuka bokaye malaman tsubu 'yancin kare mutum ya shahara da sihiri kawai mutum hatta kama yake wasu kaso na mata take a rikaciya wacce ai ba a taɓa ta za ta yi bayani akwai lokacin aka ce ranar ƙin dillanci ko ran da rigar sarki ta bace eh wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun sura mun tilawa gaskiya kenan duk abin da ya shafi sihirin nan insha Allah ta'ala akan shi zamu tashi saboda cuta ce wadda ta dami al'umma kuma wallahi wajibin mutum ne ya rika karanta azkar inna saboda ya samu ya kare kanshi Allah ba su kariya kana nan kana cikin harkar rayuwa kana fama yanzu ai kai kaza ka gyara kaza ka daidaita kaza harkar rayuwar ka ya tafi imanin ka ya tabbata ka tabbatar da abubuwa a cikin rayuwar ka kawai wani wani dan hayaniya daga gehe sai kuma ya wani hayaniya a kanka gaba ɗaya ya daburta maka lissafi kwata kwata a raba ka da hankalinka tun nawa suna yawo sihiri aka musu zalunci ne mai girma wallahi babu wani za mu zo mu je hukuncin da Umar ya doka akan masu sihiri shi duk inda aka kawo mutumin da ke sihiri ya tabbata yana sihiri ku kashe shi Allah ji kamalin Jafar yake cewa yace da mai sihiri guda ɗaya ya zo cikin al'umma yace wallahi gwanda a buɗe gidajen giya ɗari saboda shi wanda aikin sabo iya na matsayin shi na musulmi ko amma da sihiri ba ya bar musulunci aikin sabo kuma Allah ya ga dama sai gafarta maka ko ba ka ba amma sihiri ba shirka Allah ma kai shalƙawalin bai gafartawa Allah kare mana imanin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله